hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kalandar nasara kuma kamar uku ga watan uku dubu da ashirin da ɗaya kamar yadda aka saba muna haɗuwa don karatu wani littafi mai albarka na tuhfatul maulud da ahkamil maulud wanda kuma wannan shine darasin mu na arba'in da ɗaya muna cikin fasali na bakwai a babi na takwas shi wannan fasali na bakwai yana tattaunawa kan hukuncin sanya suna irin na annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma yin alkunya da alkunyar shi sabu da kasi ko dai ya zama a wawari mana a ce wannan ya sa sunan kawai wancan kuma ya sa alkunyar kawai wa jama'a ko kuma a yi su a haɗe mutum ya haɗa sunan kuma ya ɗauko alkunyar ya tare da ita. To za mu tashi ne ke cewa wa qatabun abi shayba, qatabun abi shayba. Mun kwana a kan magana da ya fara mallari a haddasi wa harrama kulliyati. Za mu tashi ne ke cewa qatabun abi shayba. Ibn abi shayba ya faɗa a cikin littafin da al-musannaf. Ya haddasa Muhammad ibn al-Hasan حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال كان محمد بن الأشعث ابن أخت عائشة وكان يكنى أبا القاسم اسم محمد دم أشعث دم إرور عائشة رضي الله عنهما يا قسم أنا مشعل كل دا أبو القاسم وقال ابن أبي خيثمة حدثنا الزبير بن بكار حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاولي قال حدثني اسامه بن حفص مولى مولى لآل هشام بن زهره الراشد بن حفص الزهري قال أدركت أربعة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم yake ta narishi mutum hudu daga ƴaƴan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum minhum yusamma Muhammad kowane ɗaya daga cikin su ana masa suna da Muhammad wa yukanna Abul Qasim kuma ana masa da kunya da Abul Qasim kowane ɗaya daga cikin su da ne da sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dace akwai Muhammad ibn Talha ibn Ubaydillah Talha ibn Ubaydillah sai da cikin al'ashara المبشرون بالجنة سنة أخوي محمد بن أبي بكر أخوي محمد بن علي بن أبي طالب أخوي محمد بن سعد بن أبي وقاص aga duka ma sahabban da aka ambata a nan to sahabbai ne manya-manya ɗaya daga cikin al'asharatu dukkaninsu suna cikin al'asharatu al-mubashsharu na bin janna to saka ga wannan da aka faɗa mana al'ashar Muhammadu bin al'ashar shi ma sunan shi Muhammad kuma da kunyar shi ita ce Abul Qasim kuma zai faɗa mana wasu ma da suke da ire-iren waɗannan kamar Fasil ibn Abi Balta shi ma na da irin wannan yana da ta Muhammad kuma sunan dan Abul Qasim kada shi ma da cewa haddathana Abi حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كان محمد بن علي يكنى أبا القاسم shi wancan ta mai suna Muhammad dan Aliyu dan Abi Talib ana masa alkunya da Abu Bakar wa kana Muhammad ibn al-Ash'ab yukanna biha aka Muhammad dan Ash'ab shi ma ana masa alkunya da Abu Qasim wa yadkhulu ala Aisha ta fala tunkiru zalik kuma yana shiga har wajen Aisha kuma ta san ana ce mata Abu Qasim amma ba ta musa ba ba ta yi kyamata abun ba kuma kaga ka'ida na cewa ta akhirul bayani a waqtil hajati la yajuz a jinkirta bayani a daidai kasar da yake matukar bukatuwar su bai halarta ba to su ko wancan mutane ba za su yi wannan abu da bai halarta ba to tunda ta dace muhammad aka ce abu da kafi kuma wata ce komai ba wannan shirun da ta yi yarda ce kenan abin da aka yi ba laifi ba ne abin da aka yi ba sabo ba ne kada su haini wasu yi da malik an tambaya ne man malik ibn anas imam darul hijra Allah mai kin sarki ya bashi rahama aka tambaye shi amma ismuhu Muhammad wa yukanna bi Abi Bakr aka ta karma kalla ne za ka ce ta bangaren hukunci na musulunci game da mutumin da sunan shi Muhammad kuma ana mashi da kunya da Abu Bakr me za ka ce a kai falam yara shi ba ta alaman maliki ne wani laifi cikin haka ba bai ga cewa akwai wani abu na sako da aka yi ba in ka kalla da su duri da guda biyu na ɗaya da an samu sun suna muhammad na biyu an mace da kunya da abul kasir to duka wani farko wurin guda biyu shan man malin bai gane shi ba kaga sabanin masu ganin har muhammad sun ma ba za a sa ba shi na ga babu laifi an fi sa muhammad babu laifi ya karɓi sunan muhammad kuma ya karɓi alkunya to ya ce wani falam ya rage ba a sa bai ga laifi ba game da haka fa kai da zuciya ta ce mashi akan laita naka abal kasim wasmuhu muhammada kai kai wa ɗanka suna kai kai wa ɗanka alkunya da abu da kasim alhaji ne da muhammad baka da sai ce ma kan nai tuhu ya ba ni ne mata alkunya da abu da kasim ba suna dai shi ya sa mashi ya sa ma yaron suna muhammad kama alkunya abul kasim bai ce ba ni na sa maki ko ba ni ne mai alkunya da abul kasim ba walam asma fi zalika na aya kuma ce ni tun da nake ban taba jin wani dalili da ya hana yin haka ba wala a wata zalika ba a sa ko ba na ganin bai ke game da haka saboda ka babu laifi idan an sami mutum da suna muhammad sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da alkunyar sallallahu alaihi wasallam وقالت طائفة أخرى wasu jama'ar kuma na daban bisa wata fahimtar da suke da ita sai suka ce la ya tuzu da jam'u bainal kunyati wal ism baya halasta a hada tsakanin alkunya da suna kana da da to sai dai ka dauki da yake na wannan fahimtar ko dai ka sa Muhammad kawai ko kuma ka sa mai Abul Qasim kawai in ka dauki na farko ba za ka dauko na biyu bai ka dauki na biyu ba ruwanka da na farko wannan su ne suke da wannan akwai masu wannan fahimtar wai su su ifra da kulli wahidin minhuma da ka ya halatta a rarare ko a wawware kowane ɗaya daga cikin su mana ya halatta a ɗauki ɗaya a sa sabanin haɗa su a lokaci guda wahdajjat hadhihi firqa wannan tawakkal ko ma'abuta wannan fahimtar sun kafa hujja da marawa Abu Dawud bi sunani لكن الإمام أبو داود يذكر أسكن سنة فيه حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أن هذا من تمنى الصفة عبريش يأتي من تسمى جسمي دوان سيسا سنانا من دوان يتجا كير سنانا يداكي أتسا مش سنانا فلا يتكلم بكلية يكما كده الكلية الكلية ده idan dai muhammad ne ko ahmad ko wannan su ne mafifikar sunaye kuma da wani dai kasa kuma za ka zuwa da kunya ba kenan ko da lakabi ne mutum ya sa daga cikin na kubba haka sa mashi wani lakabi daga cikin na kubba na nabi sallallahu alaihi wasallama bishara ta an ce da haka ko kuma za ka kunya alkunyar a zo a sanya ba to shi ne yake cewa wa man takanna bi kulliyat wanda ya alkunya da alkunya ta bala ya ta san ma bismi to amma ba su kare sa suna na kuma kenan sai dai zaɓi guda ɗaya suna kafa hujja da wannan hadisin mana albani ya ce hadisi ne da aiki a cikin da ko a gida ba sai suke cewa sai malamin ke ta kaga da ya inganta da ta ce kafa da jahilin su kaula kulle kafiri magana ta kare kawai wani da iya kuma wani motsi ya kawo ta hujja kama tun da bai inganta ba ta ce fa alaikum bi dalilin akhar khususan as-sahih masu wannan fatawa ko masu wannan fahimta kenan suna da bukatuwar wani hadisin da zai goyi bayan wannan fatawa da sharfin ya zama hadisin ingantacce ne وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد السلام عن عبد الرحمن عن أبي عمرة عن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن أن السلام كان لصفة أجريش يأتي لا تتمه بين اسمي وكنيتي كذا وحدث tsakanin alkuliya ta a tsakanin sunana da alkuliya ta to ba da mai na hadisi galibin suka ce wannan hadisin kuma ya inganta wannan hadisin ya inganta wanda shi ibn abi shayba ya fitar al-imam Ahmad ibn Hanbal ma ya fitar da shi a cikin al-Musnad haka al-imam al-Haythami a cikin majmu'ul zawaid wa manbu'ul fawaid shi ma ya fitar da shi har ma shi ibn Hajar al-Haythami yake cewa wannan hadisi rawahu Ahmad wa rijaluhu rijalu sahihi kama sa wa albani sai yi jami'i kana mala albani kuma yin da cikin sai yi jami'i da lambar hadisi ta dubu bakwai da ɗari biyu da talatin da ɗaya to kaga wannan ya ce su ma hujja ina ma da shi suka fara kawo wannan da su amma dai malam bai fara kawo shi a madadin su ba sai kawo wannan amma dai wannan ya inganta to shi ma nan akwai fahimtar da malamai suka yi wadda yanzu madaloli na shi wannan hadisin zai yi wa ba shi yake Kita kafin ya da ke ne da ba za su shaka musu musulunci Muhammad kuma abu da ƙarafin ba, ba zai yiwu ba. In malaikimu in malaikimu wa da wai ba kunya wa da ko da su sunan shi kadai ko kuma da kiyar kunyar ita kadai. Yace wa kana bin abi kai samata wa qila inna Muhammad ibn Talha lamma wuli Muhammad dan Talha lokacin da aka haife shi أتى صلحة النبي عليه الصلاة والسلام شيما ابن صلحة يأتوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال في اسمه محمد يقول يا رسول الله سنن يا رسول سنن كنسا سنن محمد أكنيه أبا القاسم بيجي مثل كنيا أبا القاسم قال سنة يتمش لا تجمعهما كدك حتى سوء لهوغ وأن يارك huwa abu sulaiman yaron sunan shi abu sulaiman sunan shi abu sulaiman ba abul qasim ba sai ya hana shi to wannan duk dalilai ne da cikin dalilan waɗanda suke gaba a haɗawa wanda suna da ƙarfi a dangane da maganganu uku fitattu da ke tattare da mu to ga na uku ma ne ce wa kada fa'ifatun ukura wani bangaren kuma na malamai suka ce kaga wasu kai mutsa ya juzu mutlaqan ko suna ga ya juzu mutlaqan wasu kuma yana suna ganin ya juzu da kuyuhi wannan suke cewa an nahyu an zalika hani game da yin alkunya da alkunyar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba za ka zo ka ce an hana kai tsaye ba sannan ba za ka zo ka ce an halatta kai tsaye ba a'a gaba ɗaya hannun ya dogara ne ga maksusin da hayaki ya taƙaitu ne a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi na dare wanda ka bai wani ya kawo ka ce muhammad wani zai iya rasan da shi yake ko ya bar kasin annabi zai iya rasan da shi yake ko wani zai iya rasan annabi ake kira to sai suka ce to yanzu hukuncin na cewa an hana ya yi aiki ne lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma baya da sunni sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu waɗannan al'amura waɗannan hane-hane yanzu ba sa da saurin tasiri kenan yanzu daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam an halatta ga ɗaiɗaiku ga kai ko ga ƴaƴa a sa su wannan suna ko a sanya wannan alkunya za su kawo dalilinsu ma da yake to li adadi sababi alladhi warada an-nahyu li adadi saboda sababin da ya zo game da hadis saboda haramta kira mana abin da ya sa annabi ya hana kira to daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan al'amarin ya kau yace wa huwa du'a'u ghairihi lidhalika shine kiran wani annabi da wannan suna ko wannan alkunya kamar yadda aka kira shi da alkunyar abul qasim aka kira wani mutum da alkunyar abul qasim annabi ya waiga ya ma da ba da kai nake ba ba da sunna ba da kai nake ba ko ya bunna annabu ya daru wanda lokacin annabi na da rai idan wani ya kira wani mutum na daban da alkunyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zata shi yake kira malaki wa sajjat hadhihi al-firqa bima rawahu abu dawud fi sunanihi ya ce masu fahimta a wannan bangare waɗanda suke ga haramcin ya takaitu ne lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kafa hujja da hadisin da Abu Dawud ya ruwaito a cikin sunan shi haddathana Abu Bakr wa Uthman أبناء أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن فطر عن مسلم عن محمد بن الحنفية قال قال علي رضي الله عنه يا رسول الله علي بن أبي طالب يقول يا رسول الله إن ولد إن ولد لي بعدك ولد ya rasulullah in har aka Allah ya azanta ni da haihuwa Allah ya azanta ni da samun karin haihuwa kenan bayan rasuwarka usallihi bismika wa ukallihi bi kulliyatik akwai bugun da aka kasa da hamza guda ɗaya wanda kuma na rasu na iya karba amma akwai da za a tura ne a usallihi bismik wa ukallihi bi kulliyatik zan iya samun sunanka ya rasulullah in ce Muhammad kuma da ke sa miki alkunyar ka kuma ta zama abu na safi kuma da yaron shi kadai to nan da yake mashi shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ya ce na'am eh za ka iya tsawa to da ka sai ya ba shi dama ya tafi a matsayin ya halatta wannan hadisi ne kuma ingantacce al-imam al-bukhari a cikin al-adab al-mufrad ya fitar da wannan hadisi yace to wakala kumayi ibnu zanjawayi fi kitabil adab ima al-imam kumayi ibnu zanjawayi da cikin littafin shi al-adab ko kitabul adab ya ce sa'altu ibnu abi uwaydin na tambayi dan abi uwayd ما كان مالك يقول في رجل يجمع بين كلية النبي صلى الله عليه وسلم وسلم waye kaji al'iman malik yana cewa ne game da mutumin da ya haɗa tsakanin alkunyar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da sunan shi fa shara ila shaykhin jalisin ma'ana da yadda wannan tafiyar sai nuna mashi wani mutum dan ciwo ko wani shehi malami kenan to sai dai galibin malaman hadisi suka ce kulatin shaykhun zaki su malaman hadisi ba amma ba da misali na kace shekh a wannan kuma ka ga yabo ne musamman kuma a kalan zance na mu'amala ne zamani ne amma da wannan hadisi suka suna magana cewa da sikatun wani sabatun wani da ba asalihi wani shaykhun kaga wannan shaykhun ne da suka ce to kai an ga digala ta bata ya hanya ko me zai iya faruwa da ka da cewa hadisin bai da kyau akwai yiwuwar wannan shehu ne to da ka ba ko ina shehu ne ke ci ba sai nuna mashi wani dattijo a zaune ma'ana a tare da su a masallacin fakada kuna muhammadu bin malik ke ga lokacin filin to shi ake cewa muhammad dan malik dan wanda kake cewa me yace in ba ka karanta ne ta take nan sammaku muhammada wa kannaku abarkatu shi malikin da kake so ka cike na matsayar ki game da hada alkunya da suna to shi ne da kai mai haihuwa ya sa wa yaron suna Muhammad kuma ya mai alkunya da Muhammad a da abul kasi to yanzu ka ga wannan mutum ya ba shi amsa kai tsaye kenan wa kana ya kudu ya ce bari ka jima aliman malik ya kasance yana cewa inna ma tuziya an zalika fi hayatin nabi alaihi salatu wassalam an hana haka ne a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama karafiyata ayyuda ayyuda a ahadun bisbihi wa kunyatihi dan kyamar kada a kira wani mutum da sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma alkunyar shi fa yaltafitu annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya waiga kaga ba ake kira wannan dan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kira wani yana da sai shi ne ya waiga wanda ke fa al'amman shi ke fa amman yau amma ka ga yau yana magana a lokacin da suke wacce magana wacce annabi ya sallallahu alaihi wasallam ya rasu fala basta lidalik babu da yake a haka in kai wannan babu ne ba wani dai dan ka duka da suna da alkunya sunan ki Muhammad kuma alkunyar ki Abu Qasim annabi Malik ta babu ne saboda yanzu abin da ake jin tsoro ya kau wata nahiya za ka kowace ƙasa za ka kowane masallaci za ka shiga kowane taro za ka je na aikin hajji arfa da harami da sauransu da za ka ce abin kasu ana nan ya wuce an riga mutu wannan gaba abu ne da ya kuma wuce malaki ka kada kuma yi kuna zanjawai kuma yi kan zanjawai yake cewa ina ma koreha an kyamaci ne a yi da a abin dukul yake yi fi hayati a kira wani mutum da alkunyar annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda mu yunkura a yi da ajin ne amma ka gaba a kyamaci a kira wani mutum da sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to me hikimar da ta sa malamai a lokacin suke gaba ba laifi ko da yake annabi na da rai a ce sunan wani muhammad amma ba a yadda a kira a wani alkunya da alƙasin ba shi ne suke ta sirrin shi ne da an ɗauki layar kasu a hannu ya da uri bismi don abu ne mai wahala a wannan lokaci wani ya kira ne da sunan shi ya rasu lalla to Allah ma da ya aiko shi bai kira shi da Muhammad da duk wani hudun da aka kira Nabi da suna Muhammad za ka ga ma'arabu da shi kaya ne ba kiran shi ake ba ba za ka yi kawai da ce ya Muhammad ba amma kakan ne Musa fa ya Musa la takhaf inni la yakhaf ladayya al-mursal ya Ibrahim ya adaba da dama amma shi ko za ga in din kiran shi za in dai ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ko ya ayyuhan nabiyyu wurare da dama har bukan na da lima su har lima ma a hadin laurin da sauran wurare amma inda ka kira sunan shi zaka cimma wani abu ne na bayar da wani labari wanda yadda zaka cire sunan ka sa da niri kai da kanka zaka ce a larabci irin nawa da na kama ke dan taro balanta na qur'ani wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ka cire ka sa wani abu cewa ma nabiyun illa rasulun kada ka da in kabri kan rusul da ce ba gane ne kike cewa ba ba gane ne kike cewa ba amma muhammad ya ta tantance wa ake nufi an kauda ko ba ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ma kana muhammad kaga ba sirrin shi akai ba da ba ne yake ba ba game da shi duk inda aka kira sunan shi za ka ga akwai bukatuwar shi wannan suna to sannan kuma sahabbai suna da tarbiyyar da lokacin da za su kira shi da sunan shi ba la tajalu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'da ya jama'a kada ba ku sanya kiran manzo irin yadda kuke kiran sakin ba ta shi kai hatta ya rasulullah ma haka ke karku daga murya ne la tarfahu aswatakum فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سنة مبغى لا يا رسول الله ثم لا إليك كلام ما فعل السابع ثم لا تناكم سنة وتلك سنة دابا ثم لا سنة محمد kawai da zama na wani zai ce zo ka raka da wajen Muhammadu da ya ce maka zo ka raka da wajen Muhammadu ka san ba manzan Allah bane in manzan Allah ne ce lokar ka wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to tun da haka ne sai ka hadasa wannan amma ba hadasa alkunya ba falan ma ko bila sahaba zalik lokacin da aka karbi rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka karbi sai sai aka ya hadasa yadda ne ke zama na ba ma da shi a cikin kundayen mu na haram yace ala tara annahu adina li ali yace a wai ma ka lura cewa gashi annabi da kai cikin abin da ya tabbata da gare ya yi izini ga Ali ibn Abi Talib in wuri da lahu waladun ba'da in har aka yi masa haihuwa bayan bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyati ma ala kulli isma wal kunya ya hada mun tsakanin suna da alkunya wa anna nafar min abnaki wujuhi sahabati jama'u bainakuma kuma wasu jama'a daga ƴaƴan manya-manyan sahabbai masu daraja sun hada wa'annan abalun guda biyu ibnu hajarin laskalani ya sai ya zo kaso mai yawa a mujallar shi na goma a cikin farko da bari ne wannan mamanin da su ne ya san sun zo yake akwai muhammadu bin ali bakari yanzu a ce misalin sai bin ali bakari ya sa wa ɗan suna muhammad kuma ya bayar alkuniya da abu da ka bayar sunan bin sallallahu alaihi wasallama wannan kawai ta wani dalili ne mai kwarin da shi to sai waɗannan sahabban ba wanda ya gani عليكم بالسنة عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور abinda wani can ba a kai suka rabu su zaɓa da su ne mu wajen sa su don a sai sai na ji bakar yana da irin wannan ya sanya wa yaron suna muhammad kuma ya sa mai alkunya da abu da sani haka muhammadu gudu ja'afar ibn abi talib ja'afar ibn abi talib wanda aka kashe a wajen fafatawar jihadi da muhammadu gudu sadi ibn abi waqqa da muhammad dan dan abi waqqa sadi ibn abi waqqa wanda ye gwagwa da baya bari yana cikin hajjar su bushe mai bin janna sannan ga muhammadu muna hafi akwai muhammad dan hafi wannan hafi ya muna ribanta ina ganin da ake suna mutumin nan wanda ya rubuta wasiƙa ya ba wata mata ta kai mutanen banka yana da tona asiri ko sa kawai sai daga zuciyarki da ajiyarki da sauran ababen mallakar ta maka amma karshe ta to har sai na wani fitowa ya rubuta lai abin yake mana in kashe mutum da munafiki ne zai kai kai ya ba je badar Allah ya kai ka duka ta wanda suka je badar ya ce duk abin da za ku ku je ku ina ne za mu samu wanda suka je badar to kaga shi ma yayi haka wa Muhammadu ibn al-Munzir da Muhammad dan Munzir duk wannan suna da yaya Muhammad kuma da kunyar yayan al-Abul Qasim wa kana ibn Abi kai kama fi tarihi hatta sana ibn al-Asbahani hatta sana Ali ibn Hashim عن بدر عن منذر عن ابن الحنفية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيولد لك بعدي ولد lallai da sannu za a haifa maka yaro a bayana fa sabbihi bismihi yace mai to in ka zo sanya mashi suna ka sa mashi irin sunana wa kallihi bi kunyati kai mata alkunya da alkunya ta fakanat sai dai wannan hadisi ne mursal wanda wannan kasancewar shi mursal din ta gangara da shi gidan da su gida ruwi ibn hajar al-imam sahabi cikin sirwa na bin nubala a mujalladi shi na hudu shaki da goma sha biyar ta tsoro wannan magana da ku wannan hadisi yake bai inganta ba to zamu yi ta ka cire shi a lissafin a baya muna da abin da ya inganta fakanat ruhsatan sai wannan abin ya zama rangwame ne gara fasa ce na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da aliyin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da da aliyu sama yi tsari mana ce wani karahati salatu ma'afi game da karahancin da aka ce wajen sanya suna ko alkunyar annabi sallallahu alaihi wasallam a kususan akwai maganganu guda ba akwai malafin guda ba abin da mutum zai kama a matsayin takaitattun bayanai a ce ga labarai amma kuma ga kanun labaran to kanun zancen a haɗu a ɗaya da dalilin su shine eh za ku ma'anar ismi da jere mai yusuf zai ku lau mana da dalilin dalilan da suka sa aka hana a sanya ma wani sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ko alkunyar da sallallahu alaihi wasallama shine dan gudun kada a ba da ma'anar wani suna ga wanda bai dace da sunan ba to amma akwai ka'ida da ke cewa da asma'u la tu'annal sunaye ba a annala sunaye ba a annala yanzu ya ce maka sunan shi Muhammad kaga Muhammad shi ne wanda mutane ke dan karan yaba mawa saboda kyawawan halayen da alkhairi suke ce mala mu je garin ku mu ci in muka ji ba sa yaba maka ba ruwa da Muhammadancin ka kaga da ta da asma'u la tu'annal yanzu ba za ka annala ba amma wannan bai hana kuma ya zama da sunan da za a sa mutum ya zama kalma ce mai ɗauke da kyakkyawar ma'ana to ma da yake cewa abun dalili na farko da ya sa aka ce kar a sa ma wani suna ko alkunyar annabi sallallahu alaihi wasallama dan gudun dan gudun kada ba da wata ma'ana ko ma'anar wani suna ko lakabi ko alkunya ga mutumin da bai dace ga wannan sunan ba wa kada shara nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yayi ishara zuwa ga haka ila hadi ne illa zuwa ga wannan dalilin da yasa ya ce kyamatar a samu wani suna abul qasim ko a sanya mu wani sunan inna ma ana qasim annabi yake suna ni dai ni ne mai rabawa aksan sai mu bayyana ku ni ne nake rabawa tsakanin da dai na ga ko me kake aka ce maka ga kayan nan an kawo za a raba kila wanda zaka abinda zaka fara tambaya su waye a wurin raba daga ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai jagoranci raba idan ga aka ce sai da sassa ta za a yi za ka iya bari kai asuba ma sai ka yi zikirin sati dan ka tabbatar rabon ka ba zai gare ba amma sai aka faɗa maka wani dan bunga dole zai jagoranci raba ko kai malmuri ya ce suruha ko su fashe kayan aiki zaka ce a sammakon ma sai ka ce to bari mu je mu jaraba an ce suwa da ɗaya masu raban ka san su sun ci dubu sai ce in ce maraya ma ya hakura Allah zai ba shi a gaba kuma da kana kai kuma to suka ce tun da annabi shine mai rabawa aqsimu bainakum da zan yi rabuwa tsakanin wannan hadisi mun mutu wanda a baya annabi muslim ya fitar da shi lambar hadisi dubu biyu da ɗari biyu da talatin da hudu hadisi ne sahihi yace fa huwa alaihi salatu wassalam yaqsimu bainahum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai rabu a tsakanin bayi bi amri rabbihi ta'ala bi khidmati da umarnin ubangijin shi madaukakin sarki da yadda Allah ya ce ya raba lam yakun takasiru raban da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ba zai zama ka khidmatil muluki kamar raban masu mulki ba الذين يؤتون من يشاءون waɗanda in sun suke baiwa wanda suka ga dama wa yuharrimuna man sha'u su hana ma wanda suka ga dama waɗanda yake hudu kenan ne kawai dan adam dan adam yanzu misali in kana so ka gane ka ce misali yanzu ga ga wayoyi an ce mutanen garin nan mutum kaza ne to manya kawai ake so ka ba kuma maza kawai manya maza dole ke shekara sha takwas na nufin kawai sai su sun mai yaki da zikar mutum da mutum kana ne a ɗauka a baka in ba in ka a baka kwana uku sai ya zama ta kare irin mai rayu da ne ita kuma yau shiga zama na nufin a kan ga ainihin ta ya kawo namu ya kawo to kaga kenan duk wani mutum yanzu ba zai zama da rabon irin nan da na ba to tun da ba haka ne ka kai dike ne aka ba wani rabo baka samu ba karkai mamaki saboda ba kai bane kai ma haka ba ka da ku wasu ba su samu ba kar ai mamaki dama kun ga sun ji dubu sai ke to kuma kai ma dan adam sama sai ka ɗauki wannan sunan ka ce wani shi ne ubara uban adalci a nan a baki da kuma an sha bari ya sha sauyewa to yana adalci a nan mun suka ce tun da babu wannan adalcin to a hana sanya kuma kowa wannan alkunya malam ba dole su yi ta ba akwai wasu mana aje azaba yace wasani dalili na biyu khashiyatul istibati wa katal muqatabati wa da'awa dan tsoron takudewar al'amura da kasa gane wanda ake nufi a lokacin da ake zance har aka faɗi wannan suna ko kuma lokacin da aka yi kira alhali masu sunan na da yawa magana kare da hadin ya illa fi hadisi anas wanda wannan bayanin ya gabata cikin hadisin anas amma da al-mutaqaddim wanda ya riga ya gabata wanda Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi sai su kara dai lokacin da wani mutum da yake ya haba kafin sai sallallahu alaihi wasallam sai ya waigo sai ne mutumin da ya falla rikirin sai ce dan a annika sab malam malam ba wanda ba kai nake ciki ba fakal ta ne ce sab mu bi ni wala ta kan nozu kunye da bai ku rika sanya suna irin nawa ba sai ku yana da suna irin dawa ka sai da wani gurin ke ba ni yake ba wai ba da yake ba sori ya kuri safaran da ne sai ce kar da kai ka wuce karsa abul kasi to ka kuma sarki ba to suke ga ya halarta su ne da mali suke ka yanzu sun da ya rasuwa kuma za a ci abul kasi kan wani ya wayo a gaba ku to sai magana ta wuce ce wasan nauka anna filistirakin ra a anna filistirakin wafi filistin wal kunya ma a cikin haɗawa tsakanin a cikin tarayya ne aukuwa a tsakanin suna da alkunya a tattare bada cikin haɗa suna da alkunya akwai zawala maslahatil ikhtisasi akwai gushewar wata maslaha ta ke bantuwar wannan mutum da kaza da ke bantuwar wani mutum da kaza wata mayyuzi bil ismi wal kunya da kuma iya bambanta mutum da dakali da alkunya ko da suna da alkunya ya ce lokacin da ka zo ka haɗa wani mutum sunaye guda biyu ka ce sunan shi muhammad kuma sunan shi abul kasi sai duke nan tantance shi da zai a cikin mutane da zama abu mai wahala kama guda ɗaya ne yanzu ya ce kama an na kama na a ayyan ayyan kasha ayyan kusha a ayyan kusha a hadu na da kashin kana kashi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada wani ya yanka ta irin stamp ya hana ya yanka stamp irin stamp shi ba a yadda ba saboda ya sa na shi sanar sama ya yi rubutu ya buga stamp wani shi ma ya yi ya buga stamp da tattun sun tafi tsautsayi ma za ta iya sa kina akwai tsawon tabon Allah shi ne ta wuce hana zaman san Allah sallallahu alaihi wasallam to da sanin yake kar wanda ya tafi irin nan yake cewa to tunda haka ne fa ana al-ba'ka al-awwal in muka yi la'akari da kamu na farko ma'ana dalili na farko da yasa aka hana to yin lawar rajul min kulliyatihi fi hayati wa ba'da mawti to yanzu kenan a wannan mahangar bisa wancan dalili an hana wa mutum ya sanya alkunya da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana rayu ko bayan ya rasu wa an ma'khad sani a illa ta biyu kuwa ya tafsul madu da hali hayati hanin yana kebantuwa ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye wa an ma'khad sani a illa ta uku kuwa ya tafsul madu da jam'i bainal kulliyati wal ism hanin ya kadaitu ne ga haɗawa tsakanin suna da alkunya duna ifradin duna ifradi ahadihima ba tare da kebance ɗayansu ba yake wal ahadin fi hada labari hadisai a wannan babi da duru ala hadin sadaka duka suna kaiwa ne a waɗannan mazhaboli guda uku malik wallahu a'lam Allah shine masani ka ga yayi hikima kamar bai fito da matsayar ba amma dai malamai sun fahimci matsayar ibn al-qayyim matsayar da imam ibn al-qayyim ya tsaya kai ita ce ya halatta in bayar da sura da sallallahu alaihi wasallam ne kenan a yanzu da ma tun lokacin shi to ya halatta to malamai sun tattauna suka bayar da fatawa ta dunkule suke cewa matsalar da ake tattaunawa a kai na cewa a sa suna da alkunyar annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce malamai suna da mazhaba guda uku mazhabar farko shine al-jawazu mutlaqa ya halatta kai tsaye ko ka hada suna da alkunya ko annabi da yare ko bayan ya rasu na biyu al-malku mutlaqa hadi kai tsaye wannan ɗaya daga cikin fatoyin al-Imam Shafi'i shine yake ganin ba a yadda ba yana ga bai kamata ba matsala ta shine al-malku liman kana ismuhu Muhammad wadda wasu da gairi an hana ne ga wanda sunan shi Muhammad amma wanda sunan shi ba Muhammad bane shi kuma an halatta mai wannan fahimta ce kuma ta arrashi to sai malamai galibi suke ta wal qawlu al-awwal huwa sawabu insha Allah abin da yafi shine halal musamman lokacin suke magana da nan yaro suna ka abin nan al-jawab mutlaqa sunan shi Muhammad kuma sunan shi al-Qasim yana da wani sunan sallah al'azmi da alƙasir yana da suna da kuma da kuke ki alƙasir duka ruwan da aka yi ya yi wannan shi ne karshen wannan babi na bakwai sai wuce babi na takwas a gurguje da za mu iya zama shi babi fasali na takwas ne mana kada fasalin tsanin fasali na takwas fi jawazin tasmiyati bi aksara min ismin wahidin game da halittun sanya suna da suna fiye da ɗaya muna gaugawa da musu ke uku amma yanzu akwai dalilin na da na da sai ka samu sai ka wahala su da yawa suke sawa inda miji ne abdulrazak abdulfata wa kaduna yawa a zubo na kitabu a zubo na al'adarsu a zubo na urfi to ya halatta ko bai halatta ba su ya halatta a su sunaye da yawa a liman fayyarun abadi wanda yake da abin nan littafin nan na wani mumta wani kamu mai muhimmancin gaske wanda ya sa musu suna na kamusul mushi kamus ne mai matuƙar muhimmanci ya tattauna ma'anoni ne kawai da kalmomi daga baya an samu wani malami da mamun zabili ya zai ɗauki wannan kamus din ya je mashi sharhi a cikin mujalladai talatin da hudu har shi ne ake cewa a duniya babu wata babu wani harshe ko wani yare da yake da littafi na ma'anar kalmomin yara da yake faɗi da girman wannan littafi wani talatin da kawai yana tattaunawa akwai bugun ma mai talatin da shida yana tattaunawa ne kawai akan ma'anonin kalma wannan kalma ne sai shafi biyar a yi ta kawowa tana zuwa da ma'anar kaza saboda Allah ya ce ko annabi ya ce ko larawa a jahiliya sun ce kaza an ce shi ya fara amfani da kalmar kamu suna kalmar alkamu kalma ce ta larabci ba ta amma in ka zo ka ce dictionary in ka koma da hausa ka gara sai maka kuma kamu to an ji ma'aikata kenan wancan dai kamu ce na larabci to ya mana yake cewa ya halatta shi alman faruk abadi yake cewa fa inna kasaratal asma'i tadullu ala sharafil musamma mafi yawan lokuta yawan sunan da abu ke da shi na nuni da darajar abu yanzu ka duba zaki a cikin al'ummar larabawa yana da sunaye da yawa takobi na da sunaye da yawa yaki na da sunaye da yawa saboda muhimmancin da abin ke da shi a wajen su da yake a ya ba da sarki ba duk rafi yana da sunaye da yawa ai wani yana nuni muka cewa yana da daraja ba za ta tattara da sarma yana da sunaye da yawa ba wannan na nuni yadda da cewa yana da daraja saboda na kuma ta masaukin sarki ina da lafi tara tisan wa tisai nan ma mi'a illa wahida mana fa hada harin janna muttafaqun alayhi yace nan ma kana da maqsudi bi ismi yayin da manufar sanya suna ita ce at-ta'arifa wa at-tamyiza sanin mutum da ware shi daga wani yanzu wani ya tsaya nan bakin titi sai ce dan ina neman gidan wani yanzu zafin su wanda yake tambayar za su gane gidan mutumin ne ba dan canjin gidan ba ba dan gidan da ango ba dan anguwar da gidan yake ba a dan mutumin da aka faɗa amma yanzu wani yanzu ya tsaya ne ce bayan haka da Allah ina neman gidan mutum ne gidan mutum nake nema a garin nan to kai ya ce kai wane ne in yi tafiya da dalilin za ka tsaya idan ku ba ka tsaya zai ce sai ka kai ne in ya ce a to ya nima mutum ya ce sai ka je gidanka a tun da gidan mutum yake nema malam mutum ko masha Allah kai ma malam mutum ne ka gidanka kama mai ta aka rarraba sunayen kowa da sunai da ka faɗa ko ma da sunan yayi daidai to za ka zai wuya in ba ta inciya da za a iya bambancewa wane wane wani arba a sunan ku ba ya za ce ka zaba ya sabon garin lokal zaman ka kawo su dubu ɗaya da da sunan su da na baban su na kakar su iri ɗaya ina za mu haɗa da kai project ɗinka ba zai gamu ba wala project ɗinka ba zai haɗu ba an dama dama a cikin a ce da sunan su da na baban su iri ɗaya to shi da makon da kuma sai za ka ce ɗaya a gabashin sabon gari ɗaya a yammacin sabon gari kaga tun nan ma gari ya raba da ya ce yayin da manufar sanya suna ita ce gane mutum da shi da kuma tantance shi daga wasu wa kana ismul wahidu kafiyan fi zalika kuma gaskiya suna ɗaya ya yi cikin haka na ga ce sunan mutum guda ɗaya to ya ishe shi ya ishe shi kawai cikin wannan ya ce kana shi ki saro abin da aula da haka ta kai tuwa ga suna ɗaya ya yi kaga al'adar kauta tana da kyau kowa sunan shiga amma in aka sa kuma ya halatta yace wai dudu tasmiyatu to kuma ya hadanta a sanya suna bi aksara min ismin wahid fiye da suna guda daya kama yudahu lahu ismun wa kunya wa laqab kamar yadda zaki sun yawo mutum suna a sa mutum alkunya a sa mutum laqabi yace wa amma asma'u rabbi ta'ala amma sunayen Allah madaukakin sarki wa asma'u kitabihi da sunayen littafin shi wa asma'u rasulihi da sunayen manzanni al-imamu Suyuti a cikin al-kitab yake cewa Qur'ani yana da sunaye sama da talatin. haka wannan ya fito da sunayen su san gaske al'imam burhanuddin al-zarkashi a cikin al-burhan fi ulumul qur'an malaki ta to kare sunayen Allah da sunayen al-qur'ani da sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falan ma kanat nuhutan dalatan ala al-madhi wa sana yayin da wadannan sunaye suka zama siffofi ne masu nuni ga yabo da tintina to lam takun min hadha al-wadi gaba ɗaya ba sana haka muku sunayen da ake samun nan ana samun ne da ta'arifu wa tamyiz la da tabaddul wa sanani kama sunan Allah na na manzanci da na littafin Allah mutum sarki su suna da alaka da albalad wa sanan da haka ba su shigo wannan badin ba bal min badin tafsirin asma'i wannan mas'alar za ta koma a cikin badin sunaye badin yawaita sunaye da lalata musamman saboda girma ko buwayar wanda yake da sunan ba abu mafi yi wa mace yi da girman shi da falalin kada Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce a cikin sura Araf walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku roƙe shi da su sunaye masu yawa kyawawa ku roƙe shi da su مالك يقول سيهي يغلق البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دم أدى ذلك يمكن أن تثبت أغريك يأتي لي خمسة أسماء إنا رسولنا يقول أهيا النبي رسول الله أنا رسولنا يقول أهيا يأتي أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماي الذي يمحو الله به الكفر يأتي سنانا محمد نكي محمد شيني مشاعره wanda kowa ya bai yake jirgi na ne wanda ka ba ya fi manzo Allah bai da rabu shi ne wani yawa shi yake cewa wa shakka da hu min nismi bi li yusilla fadla arshi mahmudun wa hada muhammad yace ka duba hikima ta Allah fa shakka da hu min nismi sai ka yi tsawo sunan manzon Allah daga sunan shi kullum shi ne alhamdulillah daga sunan sai ya tsawo yace fadla arshi mahmudun wanda ya yi cancantar yabo to shi ne Allah shi ne ma mutum ana rashi yake wa haka Muhammad wannan ko Muhammad ne da gaske tare Muhammad Muhammad shi ne wanda mutane ke yawan yaban shi kuma Ahmad wanda yake yawan yabo ga Allah da godiya ga Allah shi yasa suka ce sunan annabi na Ahmad sai aka fara samun wannan suna ne da yake cikin littafan da suka gabata ko da a Qur'ani suratul Safi da aka farfade a nan da daya aka ba da labari da a harkan annabi Isa wa mubashsharan bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad bin Salim ke bushara da shi amma a Qur'ani da mu a cikin wannan rubutu da cikin Muhammad to da kowa ba ya bai shi yake kai ce ni ne Muhammad wanda ya fi kowa shan yaban al'umma wa ana Ahmad ni ne Ahmad wanda ya kowa yawaita godiya ga Allah malamai suka ce hikimar a nan ita ce duk annabawa da Allah ya aiko hammatu da ne annabi Ibrahim hammadu ne me yawan godiya ne annabi Musa hammadu ne annabi Isa hammadu ne saban ta kare ne yabo da wani ne yabo da wani ne yabo da kamar da yake ko wanda yake shine a ahadu ne aksaruhum fathan lillahi aw wa aksaruhum hamdan lillah wanda kowa ya ban Allah to yake wa ana al-mahi sannan ni ne mahi wanda ka kuda ana sa wannan sunan su kan da shi malam mahi mahi to wannan mahi ina da yin kullahu bi al-kufra wanda shi na da kare kafirci yin mahi eh ina yake ka mahi eh mahi ila saboda imana ko mahi amma mahi haka mahi to an yi imanar kenan yanzu za ka ce zama kai tunani ka ce wai duniyan nan da Allah ya yi ko manzo ba mushrikan makka sun ci gaba da cin karen su ba babbaka zuwa yau shi ka da ake da yau kuma waya su rai ma kai kana da kaba ce kama kawai sai Allah ya tare maka kafirci duk wani kafiri in har ka ji kafiri na kafirci bai an karbe da rabon na kira ba to shi wannan a taron ne ne tudu irin su nake ce masa katare goran kabai ka ga ta yi makafi kada uku ne ko akwai makawari akwai makatin akwai makatiri makwai gani a mayakan Allah a wannan makawarai ne wannan makatar ma da tambura da shi to ga kin sauki to kafirin da shi yana kafirci ya san san ya san cewa wannan abun ba ni ba amma da akwai dan wani abu na alawa su duniya to kafirci wannan kafiri ne kalle daya to shi kuma wanda yake kafircin yana ga wai a kafircin ne ma zai tsira to shi wannan shine kafiri tun biyu kafiri murakkabi kenan to annabi shine da yazo ya share kafirci wa ana da hashir ni ne wanda zai tayar a dari yusharun nasu ala kadamayya wanda za a tayar da mutane a kan kafafuwa mana albarkacin shi za a sami ababe na tashi da shiga aljanna wa ana da afi ni ne cikamakin annabawa alimamu zai ne yake cewa kamar yadda ibn hajar ya haka zuwa fito da bari yake cewa al'afiru da ma'anar al'afiru cikamaki shi ne an allafi ne ta ba'adi na biyun wanda babu wani an daga a bayana ai ba wani annabi da zai zo bayan shi sallallahu alaihi wasallam wa qala imam ahmad حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن عاصم بن بحدلة عن أبي وائل عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا محمد وأحمد ونبي الرحمة ونبي التوبة والحشر والمصطفى ونبي الملائكة wannan ba in malam suka ce sani ko tigeri yake ce annabi yake ce ni ne Muhammad kuma ni ne Ahmad kuma ni ne annabin rahama kuma sannan ka ida rahmatin lil alamin wa bima rahmatin min Allah dinta lahum wa law kunta fawwan ghaliban qalbi nafsu min hawlik annabi shine annabin rahama annabi sosai wa nabiyyu tauba kuma shine annabin tuba kuma tafsirin da mutum yayi kawai da Allah ya fa ulai ka yubaddilu lahu sayyi'atihim hasanat wa kana lahu ghafurur rahim wa nabiyyu tauba shine annabi tuba wal hakir shine wanda za a tayar da mutane akan dindine wal mukaffa shine wanda aka cika annabawa ne mukaffa an suka ce shine al-khatim kuma shine al-aqib wanda shine a ƙarshe daga shi an gama da annabta sannan nabiyul malaki kuma ni ne annabin malaki malamin suke wannan malakin din jami'i ne na malhama malhama kuma a wajen larabawa tana da manoni guda biyu ko ne malhama da manar yaki wanda kusan jiya ke nufi a nan in an ce nabiyul malhama shi ne annabin yaki to da nan sarar sama yake cewa Allah madaukakin sarki ya aiko ni ni da tashin alkiyama ta zarar bayawa kuma yana cike da takuni saboda dan adam suma ne sai ka wuta in aka sake shi sakaka to ba zai yi hanya yadda ya kamata ba to sai wasu masu da almarhama in yake nufi al'adabin islam gyara annabi ya zo shi ne annabin jihadi kuma kaga ya damu yanzu jihadi kuma bai cin jihadin musulunci da ke kawo wasu karuwa ba a yanzu kaga jihadi ya zama alkhairi sannan wasu da ta shi ne annabi ne na kawo maslaha da gyara wanda ya ga annabi da ga lamarin kimanin sun kyautu lokacin da wasu kaɗi mafi shi kuma lokacin ke ganin hanya ta tarwai kada imam muhammad a tattala ya fi nuna harun a tattala da masaudi a na nuna murza an abi ubaida an abi musa kan samma da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nafsuhu asma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira kanshi da sunaye da dama min hama asnahu wa min hama lam tahfasu daga cikin sunan da ya faɗa mana nashi akwai wanda mun kiyaye su akwai wanda mun iya kiyayewa ba akwai wanda mun haddace akwai wanda sun gudu قال أن يجعل محمد وأنا أحمد وأحمد والمقفى والحاجة ونبي التوبة ونبي الملائكة وانا حديث الإمام مسلم يا كتاب الشيخ كيف إن كان تسلم إنما مالك وذكر أبو الحسن بن فاعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وعشرين اسما وانا مالك يا أمبت سنعي قدا أشرين دا أشرين دا يا أشرين دا na nabi sallallahu alaihi wasallam shine Abu Hassan ibn Farid yana da zaki musamman shine Abu Qasim sunai yace ana ce ma nabi Muhammad ana ce mishi Ahmad ana ce mishi Al-Mahdi ana ce mishi Al-Aqib ana ce mishi Al-Muqaffa ana ce mishi Nabiyul Rahama ana ce mishi Nabiyul Tauba ana ce mishi Nabiyul Malaik ana ce mishi Ash-Shafi wanda yake halarce ana ce mishi Al-Mubashshir mai zuwa da bishara zaka yi sa mutum suna bashir sai ka suna mubashshir mai kawo bishara ana ce mai annabi mai gargadi da tsoratarwa da an kararwa ana ce mai abdahu mutum mai sakin fuska ana ce mai alfata mai yawan yaki ga kuma da wasu ke kawai da suna yi guda biyu dole sai an haɗa su ne daya dole sai ka ce abdahu da katta annabi duk yadda kake ga ka bata maka rai in ka rinjin maka fuska amma duk yadda kuke tasawa in ka tasa dokar nan da ke ke to su komi da guda biyu na kasance ke mai sakin fuska ne lokacin da baka tasa dokar Allah ba lokacin da ka tasa dokar Allah kuma ta ayyar ba ta da amfani ka ga wannan sabanin sauran mutane kenan yanzu waye ma ne zama a sahabu da kasar nan ai da yana da inda zai yi ta yakin ma yana da inda zai yi to sannan wal mutawakkil wannan sunan ya tabbata cikin sahih bukhari annabi yace sabaitukal mutawakkila na kira ka mai dogaro ga Allah yanzu dan Allah waye a cikin mu ne samu opportunity ko idan yake fadi yanzu zaman turancin zamani ko ya samu min na cewa duk abin da ya roƙa za a bai amma ai wata kirki bai bi ba ne ya waye a cikin mu da yake wannan duniyar yana zai tashi tsakan dare alam manzala alayya ma ke da kan minar sama ba alaina ba in ka ji alaina da wasu ke nan ma ke da kan minar sama ne ta kono lidan da abada'i wa aswati shin fito da kawai Allah ya ce to shi kenan an maka amma a haka sai a shiga dino a koda ruwa a shiga dangi a fanta da zuwa ku da kuma ta ta yi sallah kaga dogaro irin na annabi ma da sai dai a bada sai dai a bada sai dai mu karanta shi amma dai irin shi kam yana da wuya wani fashi sanda shi ne mai budewa ya buɗe garuruwa ya buɗe zukatan da suka zama harshe ya buɗe waye ya buɗe waye wani adini mana ce mace al'adinu shi yasa wasu malam ke ta ba za ka kira wani mutum da suna da adini ba kowa a duniya adini ne kawai ba adini ga ta adini ka so ka zaki ka so ka zaki haka al-mustafa ba wa al-mustafa shi kadai ne ya rasu yanzu dai mustafa kawai Mustapha kawai. Alifin da lamun ba ina ne kai wurin ba, ba zo ba. Wurin ga ana ce mai al'ani, wala fatim, a wala fatim, fatim shi kamar ki ko, fatim abu zoli shi ne adan annabawa. Sannan wal Mustapha ana ce mai al-Mustapha. Lokacin da muka yi karatun alafilin sahawiya na al-Mustapha, al-Murtaba, al-Mujitaba, duka suna yi ne. ka ce murtafa sai ka ce murtaba sai ka ce mujtaba kafuri kenan al murtafa wanda aka zaba al murtada wanda aka yi dirki al mujtaba wanda aka tantance aka ce daga ki ba sauran ba wanda ya kai shi wal rasul ana ce ne ar rasul wal nabi ana ce ne ar annabi wal ummi ana ce ne annabi ummi wanda bai iya karatu da rubutu ba wal qasim ana ce ne al qasim mai rarrabawa walhashir ana ce wanda za ta shi mutane a gaban shi ko tsakanin gabakon shi wanda ke nuskatu al-qayyim wannan ke nuska ta ibn al-qayyim mana ke cewa anan na wayo afdal kitabin fi bayani asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam littafin da ya fi kowane cancantar ka samu bayanin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam shine ka samu wani littafi mai suna ar-riyadul aniqa في شرع أسماء خير الخليقة صلى الله عليه وسلم ولا تسامي جلال الدين السيوطي لكن كما خاتمة الحفاظ يربوتا أبو هاجر محمد سعيد ابن وسيوني سهلون شمي مسعيد فلا كان مسمى ابن الإمام الزبدية أكم من مثلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكامل شيء كثرة الأسماء تدل على كلمة المسمى domin zo karshen wannan hadisin a fasali in nan lafiya mu da sun zo sai mu tashi ha wanda ke gere ya na kalla kuma wani hamdika sai ban la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk